نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النكاه في الاعتكاف babin da ya zo na ɗaura aure mutum aure a cikin itikafi matsaloli ne guda uku da mai irami hajji kenan da mai azumi da mai itikafi imamu malik ya bambanta tsakaninsu kowanne mai azumi ya halatta ya ɗaura aure ya sadu da matansa a cikin dare amma mai ihrami bai halatta ya ɗaura aure ba mai itikafi ya halatta ya ɗaura aure amma ba zai sadu da matarsa ba har sai ya gama itikafi ko dare ko rana abinda imam malik ke sai bayyana mana kenan an fahimta da a ce ana la'akari da abinda imam malik ya fada kitabun zakati da muka gama din da za ka je ka bi shi baki ɗaya ka rore imam malik ya kawo ka'idoji masu wahala a cikin zakka ɗin da ya zo wajen zakatul aru da tijara sai kasa gida biyu tijara wanda ake gudanarwa yau da kullum ya yi zakkansa take tijarar da ake ajiyewa bayan shekara biyu uku hudu biyar ko goma cikin asayar ya yi zakkanta take an fahimta ya kawo matsaloli masu matukan muhimmanci a cikin zakka to amma sai ka je ka ajiye ko da kai aka karanta littafin na wajenka sai kuma kana zaune sai ya bugo waya malam wani ya tambaye ni game da zakka kaza kaza ba tare muka karanta ba to ya kake son aiki ba tare aka karanta ba mun karanta shi kaza kaza ko kana shakka abin da aka karanta ne saboda da ya je ajiyewa ya yi an fahimta ai قال زياد قال مالك لا بأس بنكاه المؤتكف نكاح الملك وباب ليفي wanda ke itikafi ya daura aure na ya mallaki matar ko ta mallaki mijin eh to me nace eh ya mallaki mutum ya auri matarsa ya mallake ta kenan lalle da ce sun sadu ko ita ta auri mijin lalle ce sun sadu to abin da imam malik yake nufi kenan mace tana yi tikafi za ta daura aure amma ba shi an sadu da ita ba namiji yana yi tikafi zai daura aure amma ba sai ya sadu da matar ma shine nikahul milk kenan eh in ka je kasar laruwa haka zaka tamlik ko milk an daura aure milk ya mallake ta yau shi kenan to shi saura abin da ya saura kuma in yana yi tikafi ne ba zai sadu da ita ba in yana hajji ne ba daura aure ma in yana azumi ne cikin dare zai yi saduwa da matarsa ba a ba guda uku bane ba malam yakun almasis ma mana malam yakun almasis matukan babu sa ba za a sadu da juna ba ya halatta kenan wal mar'atul mu'takifa aidan haka mace da take itikafi ita ma za ta iya daura aure tunkahu nikahal khitba za aure ta ayi khutba a aurar da ita amma mijinta ba zai ba zai sadu da ita ba malam yakun almasis matukan babu saduwa qala malikun imamu malik yace imamu darul hijra yace ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار yace mai itikafi abin da yake haramta gare shi da matarsa da rana haka kuma da daddare ma ba zai yiwu ba sabu akasin mai azumi mai azumi ya haramta ya zaɓi da matarsa da rana da daddare fa ya halatta abin da imam malik yake so ya bayyana maka kenan قال يحيى قال زياد قال مالك يتي إمام مالك يتي ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف يتي بايا حلتا ممتن يا سادود ما تسا alhalin kasancewa yana itikafi wala ya talazzazu minha bi qublatin wala ghairiha wannan babban magana ce imam malik ke kawo anan wala ya talazzazu biha bi qublatin wala ghairiha wai mai kenan yana itikafi ba zai sumbanci matarsa ba dan ya ji dadin sumbantar amma cikin azumi aka ce manzo Allah ya sumbanci matarsa ya halatta mutu ya sumbanci matarsa to mutum na sumbantar matarsa ne dan me dan ya ji me dadi to shi ya halatta yana wannan yana karya azumi baya karya azumi to in ya sumbance ta mazi ya fito ko ita ya fito mata fa aka ce azumin suna nan azumi bai karye ba qala ziyadun qala malikun ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكف أن ينكها في اعتكافهما Imam Malik ya ce ban taba jin wani malami ya hana mai itikafi ya aure ba ko mai itikafi mace ta daura aure ba yace ba ba wanda ya taba hana wannan malam ya kunil masisu fa yukrahu matukan ba za su sadu da juna ba in an daura aure za su sadu da juna to an hana wala yukrahu lis-sa'imi an yankiha fi siyamihi yace ba a hana mai azumi ya daura aure ba a cikin azumin sa ana watan azumi tsaka azumi da rana ya daura aure ko ta daura aure an hana ne ba hana ba wa farqun baina nikahil mutakifi wa nikahil muhrimi wai akwai bambanci tsakanin auren mai itikafi da auren mai ihrami wanda ya fara aikin hajji أن المهرم يأكل ويشرب ويعود المريض يتي مهرم wanda yake cikin aikin haji labbaik Allahumma labbaik hajja ya fara kenan ya akulu wa yashrabu zai ci abinci da ranar zai sha wa yaudul marid ya je ya dubiya kuma wa yashhadul janaiz kuma zai halarci janaza wala yatatayyabu sai dai shi kuma ba zai shafa turare ba wal mu'takifu walmutafika yaddahinani wa yatatayyabani amma mai itikafi namiji ko mace za su shafa mai za su shafa mai za su shafa turare wa ya'khudhu kullu wahidin minhuma min sha'rihi mai itikafi zai taji gashin sa zai iya yanke gashin sa wala yashhadani aljana'iz sai dai aka ce ba za su halarci janaza ba wala yusalliyani alaiha ba za su yi sallan janaza ba an fahimta wala yahuda da marida ba za su je dubiyan mara lafiya ba fa amruhuma fin nikahi mukhtalifun al'amarin su a cikin wajen ɗaura aure ya sha bamban kenan قال زياد قال مالك وذلك الماضي من السنه ya ce ai abin da ya shige ya gushe kenan a cikin sunna fi nikahil muhrimi wal mutakifi was sa'imi an fahimci magana imamu malik mai ihrami da mai itikafi da mai azumi an fahimci abin da imamu malik ya bayyana to dangane da cewa ba za su halarci janaza ba ba za su ai menene da menene ba sai suka ce ai abin da ake nufi da itikafi ai abin da ake nufi da itikafi shine ka je ka tsare kanka a ɗakin Allah me ke ba abin da zai maka shi sallah da kira'atul qur'ani wa zikrillahi ta'ala duna siwahu min al'amal min a'mal bir sallah karatun alqur'ani zikirin Allah sauran wa'yansu abubuwa na ibada ba ka da alaka da su ba sai ka yi su ba an fahimta abinda aka ce ma'anan itikafi kenan wa huwa mazhabu ibn al-qasim mazhabin abdurrahman ibn al-qasim kenan wannan ya tsananta da yawa kenan ko لأنه لا يجوز للمتكف إيادة المريض إيادة المريض ولا مدارسة العلم akan wannan cewa abinda ake nufi da itikafi zaka tsare kanka ne shi sallah sai karatun alkur'ani sai ambaton Allah kadai waɗansu ayyuka na ibada baka da iko ba a baka izini ka yi su ba in ka yi su itikafin ka ya warware su wala wala mudarasatul ilmi wala salatu ala janaiz wa in kana zalika min a'malil birri yace ai karantar da ilimi mudarasa munakasha a cikin ilimi ai amalar birri ne sallar sallar janaza ba aikin nagarta ba ibada bace ba to amma ba a baka izini kai ba a mazhabin Abdurrahman ibn al-Qasim kenan wa qila mazhabin kuma Abdullah ibn Wahab al-Maliki Abdullah ibn Wahab al-Maliki babban malami ne suna cin al-abadil al-arba Abdullah ibn ibn Wahab al-Maliki shi kuma mazhabin safa إنه يجوز أن يفعل جميع أعمال البر المختصة بالآخرة duk wani aiki na nagarta da yake ya keɓanci lahira aikin lahira ne kawai an yi shi ne don a samu lahira ya ce ya halatta ya yi a kan haka zai yi mai zai yi sallar janaza zai yi menene da menene saboda mai waɗannan duk ayyuka ne na gari su kuma ba abin da ake nema a cikinsu sai lahira an fahimci mazhabi ibn wahab al-maliki wa huwa mazhab ibn wahab li'annahu la yara ba'san lil mutakifi bi mudarasati al-ilm ibn al-qasim ya hana ibn wahab al-maliki yace babu laifin kana itikafi ka karanta ilimi ko ka karantar da wayansu wa iyadatul marid zaka iya dubiyar mara lafiya fi mawdi'i mutakifihi inda kake in ba shi da lafiya za ka je ka duba shi amma na aisha aka ce tana wucewa ne za ta tambaya yawa ne ba za ta tsaya ba balle a ce ta je dubiya akwai bambanci tsakanin ka tsaya ka yi gaisuwa da kana wucewa lafiya kuna lafiya ka wuce ba haka bane ba duk ɗaya ne to shi ibn wahab ya ce za a iya yin wannan wa kazalika salatu alal janaiz wanda ya tambaya wancan sati sallar janaza in kana itikafi aka zo za a yi sallar janaza za ka ko ba za ka yi ba ibn wahab ya ce za ka yi sallar janaza kana cikin masallaci kana itikafi aka zo ana sallar janaza sahu ya ja har ya kai inda kake sai ka tashi kai ibn wahab maliki ya ce ya halatta ala mazhabihi idan taha ilaihi zihamun nasi allazina yusalluna alaiha kana cikin masallaci aka zo sallar janaza mutane suka yi sahu har ya kai inda kake sai ka tashi kai sallah an fahimta wannan duk mas'aloli ne ijtihadiyat ne saboda madrasatul malikiya kansu ai an ga manya manya kusoshin mazhabin malikiya abdurrahman ibn al-qasim al-maliki abdullahi ibn wahab al-maliki kowanne a cikin su babban malami ne to an ga mazhabin su ya sha bamban anan kenan ko mazhabin ibn al-qasim ya shadda ya tsananta ibn wahab maliki yana ganin a'a ai itikafi ba yanda ibn al-qasim yake nufin ai aikin alkhairi ne da ake neman lada kadai sai sallah sai karatun alkurani sai zikiri dubiya fa yace a'a sallar janaza fa yace babu karantar da ilimi fa yace duk babu to ibn wahab maliki yace ai duk aikin alkhairi da yake neman ana neman lada ne a lahira zaka iya yi an fahimta duk wanda ka ɗauka ka yi aiki da shi ka yi daidai an fahimta kenan ko? eh? eh? me kawo tawafi ya zo umra ko yana sallar yana aikin haji kuma tawafi aka ce yana itikafi yana aikin haji ko yana aikin umra eh? yana itikafin ramadan shi ne mai abin da yake ciki din tsawafi din farilla ce ne eh to abin da ke gaban shi kuma fa yanzu shi ya fi mishi muhimmanci sai ya ci gaba da aikinsa har in ya gama tsawafi har in ya gama itikafi ga tsawafi sai ya tsawafi har yadda yake so an fahimta Oh. قال يحيى قال زياد قال مالك ما جاء في ليلة القدر كنكو أه؟ باب ما جاء في ليلة القدر أو القدر ليلة القدر أو ليلة القدر ليلة القدر القدر شيني معناه درجة دوكك القدر شيني قدر أبو بوانا halitta rayuwa قال حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشر الوسط الوسط أو الوسط أو الوسيط أو سنكك أو هنيوي ديوا وإن babban malami ce ya yi karanta wannan bai ma fahimci me wannan ba sai da ya je samu wani malamin sa da yake ya kware cikin lugha to shine ya fassara mishi ma'anar alwasat ya tashi wal ashir alwasat min ramadana yana azumin kwana goma na tsakiyar watan ramadana fa'ataka fa'aman ya ce wata shekarar sai itikafi hatta iza kana lailata ihda wa ishirina ya itikafin sai da ya kai daren ashirin da ɗaya wahiyar lailatun lati ya fiha min subhiha min itikafi daren da in an waye gari zai fita itikafin kenan an fahimta ko na farko bai yi ba na karshe ba zai ba tsakiyan yayi to in yayi tsakiyan yaushe zai fita daren ashirin da ɗaya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana takafa ma'i falyatakfi al-ashr al-awakhir manzon Allah ce duk wanda ya itikafi tare da ni ya yi wani itikafin kuma goma na karshe wa qad ra'aytu hadhihi al-laila yace tabbas naga wannan daren lailatul qadr kenan ko al-qadar thumma unsituha naga daren sai kuma aka mantar da ni aka dauke daren aka dauke ilimin daren wa kad ra'aituni amma abin da ya shawara min na alamomi shine ra'aituni asjudu min subhiha fi ma'in wa tinin naga safiyar lailatul qadr din nan nayi sujjada a cikin ruwa da me da cabi mana da kasa in ruwa ya hadu da kasa sai ya haifar da me tabo kenan cabi kenan yace naga cewa nayi sujjada goshi na akwai in mutum ya sujjada busasshen waje haka zai dago babu komai amma in mutum ya sujjada inda aka samu balal ruwa da ƙasa to wannan sai ya haifar da me tabo ko cabi kana dagowa za a ga alama a goshinka sai manzo Allah ce abinda na gani kenan faltamisuha fil ashr al awakhir iltamisuha ku nemi daren lailatul qadr din a cikin goma ta karshe 21 23 25 27 29 waltamisuha fi kulli witrin ku nemi dace da wannan daren a cikin wutiri 21 23 25 27 ko 29 su ne wutir kenan قال أبو سعيد abu sa'id mai ba da labari ya ce fa'umtirati sama'u tilkan laila a wannan daren sai aka samu ruwan sama wa kanal masjidu ala arishin masallacin kuma ai rumfa aka yi ba dakin aka yi ba ba kwano rumfa aka yi rumfa kuma in aka yi ruwa rumfar za ta yi yoyo za a samu yoyo sai wajen sallar duk ya jike ko a kaman yayyafi ko ya jike dai baki daya fawa kafal masjidu sai masallaci ya yi qala abu sa'idin fa absarat ayna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa wa ala jabhatihi wa anfi atharul ma yace sai na ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya idan da sallah ya ciyo sai na ga alaman da manzon Allah faɗa din nan gashi goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wannan yana karfafa cewa wannan daren lailatul qadr kenan watini min subhi lailatul ihda wa ishirina safiyan da aka yi daren da aka yi safiyan shi 21 alawa haddathani wannan ya karfafa 21 kenan ko daren 21 shine lailatul qadri ala wa haddathani ziyad an malik an hisham ibn urwa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taharraw lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadana ku nemi dace da lailatul qadri a cikin goma goma ta karshe قال وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر wannan kuma ya ce ashirin da bakwai daren ashirin da bakwai shine in wannan hadisin abin da yake karfafawa kenan wancan hadisin 21 ana tafi da Imam Malik قال وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bawan Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni rajulun shasi'ud dar yace ya manzon Allah ni mutum ne da gidana na nesa da masallaci ba zan iya ashirin da ɗaya in zo ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin mana goma ta karshe ɗin kullum in zo masallaci ba famurni lailatan anzilu laha ka nuna min dare ɗaya da zan sauko na baro gidana na zo masallaci tun da ba zan iya kowanne in yi ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله تي أنزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان كزو مسلاتي درن أشرين دا أكو دوتا أزمي kaga wannan ya karfafa ashirin da uku wancan da ɗaya wannan wancan hadisi da bakwai kenan ko قال وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يتي منزون الله يا فتو منا a cikin watan azumin ramadana faqala sai yace inni uritu hadhihi al-laila fi ramadana yace tabbas an nuna min wannan daren a cikin watan ramadana hatta talaha rajulani farufi'at an nuna mini watan wannan daren ina jiran na faɗa muku sai wa'yansu mutane biyu suka zo suna jayayya suna musu suna zage-zage wannan illar abin da suka yi sai aka ɗauki daren faltamisuha fi tasi'ati wasabi'ati wal khamisa an fahimta to wannan hadisin kuma ya karfafa daren 29 daren 27 daren 25 to nassoshin sun ce daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 to wa'annan nassoshin duk abin da suka karfafa kenan to shi yasa aka ce in kana son kai dace sai ka raya goma na karshe shikenan ka fita cikin wa'annan abubuwa to sai malamai suka ce wannan laifin wani ne fa ga shi ya shafi al'umma duk baki daya da shi yasa in aka je aka zauna wajen ilimi ladabi ake so ladabi ake so da biyayya da girmama ilimin da girmama inda ake ilimin da girmama malamin da kai da kanka ɗalibin girmama kanka to sai ga Allah ya sa albarka in ba haka manzo Allah ya zo ya faɗa ma mutane sai wayan suka tashi suna zage-zage suna faɗa suna musu da juna sanadiyan shu'umancin wannan abin da suka yi sai aka ɗauke daren to ɗauke daren me yayi to da an nuna mana aka ce wannan shine daren to ba za ka yi komai sai wannan daren to sai aka ce an ɗauke shi baki ɗaya to shi yasa sai manzo Allah ce ku neme shi wannan lokacin da wannan da wannan da wannan to akan haka in ka raya daren 21 ka raya daren 23 25 27 29 tabbas ka dace da lailatul qadr ko akwai shakka قال وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام ويسمى تاني تشكين صحابي أن سنغ ليلة القدر أتشكين بجي مفركي في السبع الأواخر أتشكين بكوي نكرشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ya faɗa ni na gan shi wannan ya faɗa sai manzo Allah ce inni ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir naga dukkan ku mafarkan ku duk kun dace akan bakwai na karshe faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir duk wanda yake son ya nemi lailatul qadri ya nemi lailatul qadri a cikin ashirin da bakwai na karshe قال وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله تنكي إنام فار ليلة القدر me amfanin lailatul qadri saboda me aka ba manzon Allah lailatul qadri sai ya ce an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayukan al'ummomin da suka gabata al'umma annabi Musa al'umma annabi al'umma annabi kaza aka nuna musu to su kuma sai mutum ya rayu shekara ɗari kaza falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman annabi nuhu ba haka aka yi ba suna suna da tsawon rayuwa ne sai manzon Allah ya to waɗannan suna rayuwa shekaru masu ɗimbin yawa alfa sanatin illa hamsina aman shekara ɗari biyar shekara ɗari shida shekara ɗari shekara to sai manzo Allah ce ni kuma a amar ummati ma baina sittina ila sab'ina yace ni kuma al'umma ta rayuwarsu daga sittin ne zuwa saba'in kaɗan za su tsallaka haka kaɗan da suka tsallaka din Allah ya su sama da ɗari ba haka bane ba yace al'umma ta ba su da tsawon rayuwa to shine sai Allah ya bashi lailatul qadri wannan daren aikin inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr ma'ana in ka dace da lailatul qadri ya fi albarka da yawa da tsawo min alf shahr wata dubu ba haka bane ba أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل سيما زو الله يتوسى يما الأمة سيوشي زاسو سامو لا دان أيكي نزي كي الأمة النبي نوح الأمة النبي واني الأمة النبي كذا تشيني سي الله يباشي مثل الذي بلغ غيرهم في طول الأمر بزاسو باسو بسأور رايوا دزاسو سامو إرو ونن لا دان sai Allah ya bashi fa'atahu Allahu lailatul qadri khairun min alf shahri sai Allah ya basu lailatul qadri saboda su fi sauran al'ummomi baki daya yawan lada qala wa haddathani ziyad an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn al-musayyib kana yaqulu yace man shahida al-isha'a min lailatul qadri faqad akhadha bi hazzihi minha ya ce daren lailatul qadari wanda ya halarci sallan lisha a cikin jama'a ya samu rabonsa a cikin lailatul qadari an fahimta lailatul qadari dare ne mai albarka Allah ya sa albarka a ciki ba lallai sai ka tsaya tun daga farkon dare har asuba kana sallah ba ko kana karatun alkur'ani ba ko kana yin wani abu a'a aiki kaɗan za ka yi nana aisha ta ce ya manzon Allah in na dace da lailatul qadri mai zai yi ya ce ki sallah raka'a dubu ya ce ki kaza kaza kaza kaza sai ce me me yace mata kalma ya faɗa mata wace kowa za ta iya faɗa yace in kin dace da lailatul qadr yace allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni banda manzon Allah wa zai kawo kalma wannan gajeruwar kalma tana ɗauke da sinadarin da za ta ɗaukaka daraja da kankare zunubai ta sa mutum ya sa ya riski abinda wanda ya rayu shekara dubu ma bai samu ba banda manzon Allah wa zai wa ya isa ya kawo wannan a ce lailatul qadr duk akan ba madare ka zo ka ce matanka ai lailatul qadr ce Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa za ta yadda da kai ba ce ha ba ha ba daren lailatul qadr na faɗi wannan kalma so kake na yi kasara ina ma da ka ce da yi sallah raka a dubu ko da na kasa ina ma da ka ce da dafa abinci da ina ma da ka ce ina ma da ka ce tun na na Aisha kenan wacce manzon Allah ya fi so a cikin matarsa matarsa manzon Allah kenan wanda yake baya algus baya zalunci baya komai da komai wanda yake bai dace ba matarsa ta ce masoyiyarsa ta ce ya manzon Allah in na dace da lailatul qadr me zan yi kalakanta min yace kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dan malaman duniya ba da masu fasaha da masu balaga ba su isa su haɗu su tsara kalmomi masu albarka ya kai irin na manzon Allah irin na manzon Allah ba innaka afuwun kai mai yawan afuwa ne tuhibbul afwa kana son afwa fa'fu anni to ya Allah kai min afwa to me yake nema ba abin da ake nema shi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai baka kalma da take dauke da sinadarin kankarin zunubai baki daya take dauke da power da za ta dauka ka zuwa malakutul a'la tana dauke da power da za ta kai ka kaza kaza kaza kaza kaza kuma tabbas kenan da garanti amma duk wanda ya kirkiro maka ko ya tsaro maka ko ya baka a kasada kenan kake kana kasada kenan an fahimta eh هذا آخر كتاب الاعتكاف فإلى كتاب الحج إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج لتاف الحج باب الغسل للإهلال أو غسل غسل الإهلال الغسل للإهلال إمام مالك يوان استنباطي gashi nan ce ko babul ghusl lil ihlal in mutum zai dauki harma kai ce labbaik allahumma labbaik an sunnanta yayi wanka to wannan wankan ina ma'anarsa da ya tsarki ya tsarkake jikinsa wanka ake na tsarki ga mace ta haihu nifasin bai yake ba aka ce ta yi to wankan menene kenan ibada قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت أميس ما سيدنا أبو بكر كنا الصديق أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء أن كام هنيا زاء أجي أيكن هجي kafin aka inda za a ɗauki harama sai ta haihu to ba akwai jinin nifasi ba kenan biki ba kenan fa zakara zalika abubakar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa qala shi sai na abubakar ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yace ga asma'u ta haihu ya manzon Allah ya za a yi fa qala sai manzon Allah ce murha faltaghtasil thumma lituhilla ka ce ta yi wanka sa'annan ta dauki labbaika Allahumma labbaika ta daura ihrami sa'an labbaika Allahumma labbaika hajjan aw umratan aw hajjan umratan to wannan wanka ina ma'anarsa zai dauki zai ɗauke kari ne zai ɗauke ke janaba ne ko haila ko nifasi amma aka ce ta yi to wanka menene kenan eh ibada ne aka ce in za a ɗauki sunnan ɗaukan ihrami kenan an fahimta kaman wankan kaman wankan mabaci gawa ba ya mutu ba in mutu ya riga ya mutu duk wani aiki na takalifi an gama da shi kenan to wankan da aka yi mishi don ya ɗauke mishi janaba ko ya je ya yi sallah ko ya yi menene da menene shi kansa rubewa zai yi to ina ma nan wankan kuma eh ibada ibada قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت أميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم عبد الله بن عمر كافية إحرامي سيأي سيأي وانكاه wali dukhulihi makka in ya kai kuma dab da shiga makka sai yayi wanka wali wuqufihi ashiyata arafa daren arafa kuma in zai tsaya zai shi tsaya arafa sai yayi wanka ba wayannan wanka duk da Abdullah da Umar ke suna da ma'ana don ya tsaya da tsafta da menene ko to amma tana cikin jinin ne tana cikin jinin ne fasi wata tsafta kuma wata ina tsafta kuma ko ya mutu ayi mishi tsaftar mai in an bar shi rubewa zai yi ba sallah za shi in a yi mishi a yi a kama masoro a yi mashi tsarki ko a yi mashi alwala a yi mishi wanka don ya je yi sallah don ya yi mai ba komai eh don ibada zai ibada na cikin kabarin ai ya rabu da ibada yana mutuwa ibada ta an gama ba sallah ba azumi ba ya gama kenan kuma har abada shi yasa duk ayyukan da za ka yi na ibada ka yi su tun kana da rai da lafiya mutum na mutuwa ba sallah ba azumi ba zakka ba menene duk wata takalifin shar'iyya babu su an gama da su me ke gabanka ja- sakamakon abubuwan da kai lokacin da kake da rai su ne za ka je ka samu sakamakonsu su ne za ka zo a yi ma sakayya a ciki shekara dubu kai kana ibada kana sallah kana za ka je allah ya baka lada bila adadin ba haka bane ba ba mutum je ba aljanna za a saka shi ba eh akwai shiga aljanna akwai rahma ta Allah aljanna tana nan ne in Allah ya batta aljannatu baqiyatun bi ibqa'illahi laha war rahmatu baqiyatun bi baqa'illah wanne ne yafi kenan aljannatu baqiyatun bi ibqa'illahi laha ما أبقاها الله هي باقية والرحمة باقية ببقاء الله ها؟ أيهما رحمة لأنها باقية ببقاء الله والجنة باقية بإبقاء الله لها أليس كذلك؟ باب غسل المهرم أو باب غسل المهرم قال حدثني يحيى عن مالك عن زياد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن هنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة معنى إم يشغى إحرام يفار أيكن حجك أمرا زي وانكا كوكو آآ با زي وانكا با سبو دمي إن يي وانكا زي وانكي كانش saboda waje garin wanke kai zai gashi zai sinke gashi zai fita in akwai kwarkwata zai kashe kwarkwata a kansa kuma an kashe an hana komai da komai da komai shi yasa suke tambaya za a iya yi ko ba za a iya yi ba أن عبد الله بن عباس والمسورة بن مخرمة اختلفا بالأبواء وأن من يصحبي سنقى رجونا إلمي وأن يتي وأن يدو حرم بزي وانكا با وأن يتي زي وانكا فقال عبد الله بن عباس يغسل المهرم رأسه sai Abdullahi dan Abbas ya ce ai mai ihrami zai wanke kansa wanda ya fara wanda yake cikin aikin haji zai wanke kansa wa qala al-miswaru ibn makhrama la yaghsilu al-muhrimu ra'sahu ai mai wanda ya dau harama ba zai wanke gashin shi ba zai wanke kanshi ba wannan sahabbai ne fa suke wannan sabani kar imamu malik zai ce ai ban gani ba ai madina ka ce imamu malik ya ce bai san wannan ba ga sahabi bai sani ba ga sahabi ya ce bai ya ce ba za a yi ba wannan ya ce za a yi da ya san za a yi zai ce ba za a yi ba tufi min babil aula za in imamu malik ya ce ai ban ga kaza ba ko ban san kaza ba isa ne ma yana gani ya isa ne ma ya faɗi gasken al'amarin da ya ɓoye ma mutane قال يتي فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله عن ذلك شاب عبد الله بن عباس يتي كي كجي وجن أبو أيوب الأنصاري كتنبيش yaya manzon Allah yake yin yana in ya dauki ihrami yaya kuke yi in mutum yana cikin haraman haji zai yi wanka ko zai wanke kansa qala wanda aka aike shi sai ce fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnayn da na je sai na same shi gashi yana wanka shi ma ya dauki haraman kuma gashi yana wanka bayan alkarnaini alkarnaini aka kawo rijiya aka kafa sanda ko katako guda biyu tsakanin su ake ce ma alkarnaini sai na same shi ya kafa sanduna yana ciki ya yi kare ya kare yana ciki yana wanka wa huwa yasturu bi thawbin ya suturce jikinsa da tufa fa sallamtu alaihi sai na masa sallama fa qala man hadha bayan amsa sai ce wane ne wannan fakultu ana abdullahi ibn hunayn ni ne abdullahi dan hunayn in aka ce ma wane ne kace ni ne ka kara shigar da matsala duhu kenan ni ne wane dan wane ni ce wacce amma wane ne kace ni ne me kenan kai ni ne abdullahi dan hunayn arsalani ilaika abdullahi ibn abbas as'aluka abdullahi dan abbas ne ya aiko ni na zo na tambaye ka fatawa كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم يا منزو الله كي وانكي كان سمي البركة إن ينا تكين هرما إهرامي هاي أحجك وأمرا قال يتي فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتعتع حتى بدا لي رأسه sai abu ayyuba ya sa ya da hannun shi ya kakkare jikin shi ya miko kansa har sai da naga kan shi wa huwa muhrimun halin kasance su kuma muhrimi قال فوضع أبو أيوب يده على ثوبي فطعت حتى بدا لي رأسه ثم رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه sai fada ma wanda ke zuba mishi ruwa ka zuba min ruwa usbub ka zuba ruwa wanda ke zuba mishi ruwa shi zuba sai da ya kare jikin shi duka fa sannan ya miko da kanshi ya ce ka zuba ruwa dama sun zo ne su samu tabbas ya manzon Allah ke wanke kansa mai albarka in yana cikin irami to sai da ya fito da kan ya ce mai zuba masa ruwa ka zuba ruwa fasabba ala ra'sihi sai zuba masa ruwa akan kansa thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sa'an ne sa hannunsa hannayensa guda biyu ya mummusa ya me ya cuda gashin ya cuda gashin kan fa aqbala bihima wa adbara ya je da su baya ya dawo da su mana ya cuda kan kenan ba wai zuba ruwan ka da aka yi ba ya cuda kan kenan in aka kana wanka ka sa hannu ka cuda gashin kanka mai yiwa gashi ɗaya biyu uku hudu ko ɗari ya faɗi mai yiwa akwai kwarkwata a ciki ko akwai wani abu da ciki ka bugi ka kashe duk wannan zai hana a wanke kai a ba zai hana ba ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل in ya zama na abdullahi dan abbas bai san in mutum ya dawo harama zai wanke kanshi ko abu ayyub ko wane ne maharma bil musura al misura ibnu maharma sahabbai ne ba san wannan ba to in imamu malik yace ban san ana ban san ana azumin sitta shawwal ba kada ka ce ƙarya yayi kada ka ce da gangan yayi kada ka ce kinin bibi yayi wallahi bai sani ba in ya sani faɗa maka zai kuma faɗar cewa bai sani ba din shine ɗaukaka daraja a wajen shi قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منيا وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء يا فدام يعلى بن منيا yana zuba sayyidina Umar ruwa ya wanke kanshi wa huwa yaghtasilu yana wanka usbub ala ra'si yace ka zuba ruwa a kaina fa qala lahu ya la aturidu an taj'al habi so kake ni na zuba a gani ni na bada fatawar kenan in amartani sabab in ka ce in zuba sai na zuba a lokacin wa kenan bada fatawa Umar kenan bada fatawa in na zuba wato so kake ni na yi aiki ya zama na ni ke nan na fassara ko na ba da fatawar in ka ce zuba sai da zuba umarnin ka na bi kai kenan ka ba da fatawa fa qala lahu umar ibn al-khattab usbub yace ka zuba ruwan falan yazidahu al-ma'u illa sha'than yace ai zuba ruwa akan mai ihrami ba abin da zai kara masa sai kura da danfarewa dama gashin yayi kura kura in aka zuba ruwa cikin kura sai ya mai sai ya damfare ya ce ba abin da zai kara sai wannan damfarewa an samu nassi kuma daga sayyidina Umar kenan ko qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana idza dana min makkata bata bi zituwan abdullah ibn umar in ya kusa makka sai ya kwana bi zituwa hanyar makka ne bayna sinyataini hatta yusbiha inda zai kwana kenan har sai ya wayi gari ثم يصلي الصبح سأنا يصلى الصبح ثم يدخل من الثنية التي بئ على مكة ولا يدخل إلا إذ ولا يدخل إذا خرج حاجا أو مؤتمرا سي بئ على مكة تسمى مكة يكي شبوها ولا يدخل إذا خرج حاجا أو مؤتمرا إن زي فتكما زي فتو تحنيا دبن حتى يغتسل هرسي وانكا قبل أن يدخل مكة كافين يشغى مكة إذا دنا من مكة بذيطوان ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا شيء يوانكا duk waɗanda ke tare da shi almajiransa ya ce kowa ya wanka wannan nassoshin su tabbatar da mai ihrami zai wanka kenan ko ba zai wanka ba zai wanka to gashin da ke fita in ana cuɗanya ga- kai su kuma za su hana shi kenan sun warware ihrami kenan a ba za su warware komai ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مهرم إلا من الاهتلام عبد الله بن عمر وبايا وانك كنسا إن ينا إهرام سيدي إما فركي جنبا تكاماش قال يحيى وقال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المهرم رأسه بالغسول يتي باب لي في متي وانك كنسي بعد أن يرمي جمرة العقبة wai bayan ya yi jifa jamratul aqaba in kai wannan jifa ai nauyin aikin hajjin ya yi sauki kenan wa'yansu abubuwa sun halatta kenan wa qabla an yi halika ra'asahu kafin ya yi aski wa zalika annahu idza rama jamratul aqaba yace ai in yayi jam in yayi jifan jamratul aqaba faqad halalahu qatlul qamli ai ya halatta ya kashe kwarkwata lokacin in yayi jamratul aqaba alƙam wal kummal duk ɗaya ne? ha? da bambanci ko? menene alƙummal menene alƙamlu alƙamlu kyaya kenan kenan ko me kyaya ba ku taba ji ba? kyaya musu ƙanƙan ƙwarƙwata kenan amma cikin ɗan adam saboda datti da rashin tsabta alƙaml kenan amma alƙummal su kuma suna cin abin nan ne ciyayi ne ko kuwa amfanin gona وحلق الشعر وإلقاء التفث wallabsul siyabi in yi wannan jifa wayan abubuwa duk sun halatta ya yi su kenan wane wace irin wanka ta jin daɗi kafin ka yi ihrami za ka iya wanka da sabuli da ko menene a ka safa turare saboda in ka riga ka fara aikin haji ba za ka shafa turare ba ba za ka shafa wani abu mai kanshi ba har sai ka kai karshe to shi yasa aka baka izini kafin ka sa libasul ihram ka ce labbaik allahumma labbaik hajjan to za ka yi wannan kana da yanci kana da yancin da za ka yi wannan domin baka fara aikin hajji ba tukunna sai sa za ka yi wanka ka fesa turare ka taji gashin kanka don za ka samu kwana nawa kuma kana cikin wannan ba wanka ba shafa abin nan baki daya ba za a ce ba wanka kai tsaye ba eh to shi ne za a zuba ruwa ba za a sa sabuli ba za a sa turare ba ba za a sa wa'in abubuwa ba باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام باب da ya zo na an hana mutum ya sa riga mai hannu da mai abun a cikin ihrami yasa zanin ihrami za ka ɗaura ka yafa kwarjalle da mayafi fari ne baki ne kowane iri ne ya halatta ka yi mace ce za ta sa rigunanta duk baki ɗaya sai fuskanta da tafukanta su ne ba za ta rufe ba ihraminta fuskanta da tafukanta ta sa riganta doguwar riga ta daura zanta komai za ta daura abinta sai dai kara ta rufe fuskanta da nikabi an fahimta saboda addini shine abinda aka ce kayi kayi abinda aka ce kara kayi kar kayi to shine addini kenan ibada kenan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda من الأقوال والأفعال والأعمال أليس كذلك؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيتم بين منزون الله صلى الله عليه وسلم ma yalbasul muhrimu min siyabi me wanda zai dauki harma zai iya sawa a cikin tufa zai yafa ko zai saka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talbasu alqumus kada ku sa riguna wala al'amaim kada ku daura rawani wala sarawilat kada a sa wando mai kafa wala albaranis ko burnus burnus riga ce rigar mutanen maghrib tana da malfa in ka saka rigar sai ka dawo dogo malfan ka rufe kanka wala alkhifaf kar a sa khuffi ko ko safa illa ahadun la yajiduna alaini falyalbas khuffaini walyaqta'huma asfala min alka'bayn sai wanda bai samu takalmi ba kuma ba zai tafiya haka ya je ya dawo ba falyalbas khuffaini an bashi izini ya sa khuffi guda biyu waliyaqta'huma asfalan min alka'bayn khuffi yana da tsawo har zai je kan tsintsiyar kafarsa to sai ya yanke kasa da idon sawu to an bashi izinin wannan wala talbasu min athiyabi shay'an masahu za'faran wala alwaras kada ku sa tufan da aka fesa masa turare ala yaya su'ila malikun an tambayi imam malik amma zukira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an tambayi imam malik dangane da abin da aka ce manzon Allah ya ce wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil aka ce wanda bai samu kwarjalle ba ya sa wando qala lam asma bi hadha yace ban ji wannan ba wala ara an yalbasa al-muhrimu sarawila ba na ganin mai harma ya sa wando لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات أي منظور الله يا حنا ساوندو فيما نهى عنه أتكين أبو بوان منظور الله يا حنا من لبس الثياب التي لا ينبغي للمهرم أن يلبسها ولم يستثن فيها بيتي آآ كذا كذا با أي يا حنا ساوندو كما استثنى في الخفين ya ce ai wanda bai samu takalmi ba manzon Allah ya ba shi izini ya sa huffai ne amma kuma aka ce yanke ta kasa kasan idon sawu amma zancen wando ba mu ba mu ji wannan ba to ina laifin imamu malik in fada ma gaskiya ban sani ba ko na yi ma karya a fada ma gaskiya don ba zai rage min komai ba imam malik me yake nema wajen ka kudi yake nema wajen ka komai ka girmama shi ko ka girmama shi ba shi ke gaban shi ba ba shi ke gaban shi ba in kana cewa to ai yayi imamu malik yayi fatawar da fatawar da tafi komai hatsari a lokacin da matsala ta kai hatsari imamu malik ga gaskiya bai boye ba faɗa yi ba haka bane ba an manta da wannan kisar ana tire ko an manta ana sani mutum masu mulki da'iman kowa ya san masu mulki da ƙarfi da ƙarfe suke yi duniya ke gabansu ko da da sunan addini suka yi aka yi mishi mubaya'a to sai yana shakka sai ce to duk wanda ke son in tabbatar da ya mai mubaya'a ya zo ya ce in ya janye mubaya'arsa matarsa ta saku wanda ya zo ya ce in na janye mubaya'a ta mata ta ta saku wannan wannan wannan kowa baki daya to shi ya samu tabbas kenan ba wanda zai janye mubaya'arsa sai aka je aka samu imam malik aka faɗa masa aka tambaye shi sai ce ai wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ya saki matarsa ala tilas matarsa bata saku ba wanda aka tilas ba yanzu kai da iyo kai da hajiya ba fa wannan ba tilasta bane hajiya ta ce sai ka sake ta kace ai ta tilasta maka ha ba tilasta bane ba hajiya ta ce sai ka sake ta ko sai ka aure ta ko alhaji ya ce sai ka sake ta a wannan ba tilasta ba in ka ga dama ka sake ta ta saku in baka sake ta ba tana nan matarka kuma abinda hajiya ta ce ba abinda zai faru ba abinda zai faru sai dai ka yi ta ba ta hakuri kana kyautata mata hajiya da Allah ya hakuri ga ɗan dubu hamsin haka ko duka suke aka ce imam malik ya ce ai duk wanda aka tilasta shi ya saki matarsa mai wannan ai tilastawa ne don mai mulki ne zai iya kashe ka zai iya daure ka zai iya menene hajiya ko maka sake ta ba me za ta yi maka fushi za ta yi ta ce na tsine maka ba shi kenan ba to ina ruwan Allah da tsinewanki in kin yi gaskiya Allah zai karba in ba gaskiya wace Allah ba zai karba ba ba haka bane ba malikiya yan boko sun ga matsalar tana da daɗi a nan sai ma malik ce ai wanda aka tilasta ya saki matarsa ba ta saku ba sai aka ji aka fada ma khalifa to kaji imamu malik ya jawo maka rigima fata wanda ya bayar fa za su iya janyewa sai aka kawo imamu malik an gaida sarkin fatawa wannan fatawar da kai ka janye ya ce gaskiya kenan abin da yake kenan to za ka biya ko menene na ɗauka gaskiya na faɗa ba azaban da ba ya masa ba yake janyewa in kai ni janyewa za ka yi kowa dai ni janyewa in an baka sai an kai azaba ma an aka baka kuɗi kaɗan yanzu za ka rikita ba za ka rikita addinin musulunci ba ba ruwanka to wanda ya tsaya wannan matsayin ya zo cikin fatawa ya ce na gani ko ban sani ba shi a ce idan me bai sani ba dan bai sani ba shi yasa bai sani ba ne eh ai wayannan matsaloli duk ran da ta kama za a yi magana akai za a yi magana akai abin da ya rikita rayuwa duk baki daya abu guda uku ne duk rayuwar na daga gani ya rikice guda abubuwa guda uku ne yanzu rayuwa ta fara rikicewa tintini ana rayu duk sa'an da rayuwa ta daburci ta rikice wa ake turowa ya zai gyara rayuwa manzo Allah Allah ke Allahu alamu haisu ya ji alu risalatahu sai ya zabe shi ya shirya shi da ilimi da ƙarfin zuciya ya ba shi taimako mala'iku na saukowa shine zai zo ya gyara wannan abin to sai yanzu aka samu mutum wanda banda duniya ba abin da ke gaban shi wai shi ne mai wa'azi su ne masu gyara al'amari zai tafi da wahala inda matsalar ta rikice ke matsala ta biyu duk wanda ya ba daidai ba sai a yi mishi hukunci yanzu duk wanda ya ba daidai ba waye zai mishi hukunci kowa ya abin da ya ga dama ba wanda in kana da karfin mulki ko kuɗi ka yi rayuwarka yadda ka ga dama tara kake shan wahala ba ga ba daɗi ko to Allah ma ajina fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sarif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum